الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي كسن شوى a wannan yammaci na 27 ga watan 12 watan zulhajji shekara ta 1438 hijira a nan muhammadu alaihi salatu wassalam daga birnin maka zuwa birnin madina wanda shine ya dace da 18 ga watan tara shekara ta 2017 a lissafin turawa muna darasi na ɗaya insha Allah ta'ala a cikin tafsirin suratul isra'i wanda a shekara a wannan hutunmu da muka yi mun tsaya ne a nan ya kamata mu tashi insha Allah ta'ala aya ta farko arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا الله مدوككين سركي da ikonsa da ƙaddararsa ya ƙaddara wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wani abin da ake ce da shi Isra'i da mi'raji don haka aka sa wa sunan surar suratul isra ita wannan suratul isra'i sura ce ta goma sha bakwai a cikin lissafin jerin alkur'ani sura ta goma sha bakwai idan ka ɗauko daga sama bakara a tartibul mushaf akwai surorin da suka rigaye ta suke gabanta a jerin surorin suratul baqara tana gabanta suratul ali imran tana gabanta suratul nisa'i tana gabanta suratul ma'ida tana gabanta da sauran surori ka zo har guda goma sha bakwai amma a sauka wannan na ce a jerin rubutun alkur'ani tartibul mushaf na ce amma a sauka daga sama bayaninta sauko da ita da mala'ika jibrilu ya yi ba haka lissafin ta yake ba imamu suyuti ya yi bayani a cikin littafinsa al'itikan fi ulumil qur'an littafi ne da mai kyau na sha faɗa cewa ɗaliban ilimi yana da kyau su same shi don samun haske akan ulumul lati ta ta'allaku bil qur'an a sauka daga sama ita ce sura ta arba'in da bakwai da takwas da tara kai sai da aka saukar da sura arba'in da takwas ita ce ta arba'in da tara a sauka wannan yana nuna mana kamar ka iya cewa ta kusan zuwa wajen tsakiya-tsakiya tunda duka surorin alkur'anin a adadinsu za ka ga surori ɗari ne da goma sha shida ko? ko sha hudu ko sha da sha hudu ko? yawwa to wannan a sauka kenan wancan kuma a jerin rubutun alkur'ani kenan kuma ta sauka ne bayan suratul qasasi sai da Allah ya saukar da suratul qasas sai ya saukar da suratul isra sunan nakinta bayan suratul isra'i ana ce mata suratu bani isra'il saboda akwai ambaton bani isra'ila a ciki kamar da zamu zo mai bayani akan ce da ita suratu subhana saboda a cikinta akwai subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina adadodin adadin ayoyinta a wajen jimhurin malamai ta kai aya ɗari da goma sha ɗaya a wajen malaman kufa suka ce adadin ayoyinta ayoyi ne ɗari da goma daidai malaman kufa suna lissafa ayoyinta ɗari da goma jumhurin malamai mafi rinjaye suka ce ayoyinta ɗari da goma sha ɗaya wanda in Allah ya so yadda za mu zo mu bi su ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan masallaci akwai hadisai da suka zo cikin bukhari da muslim da sauran riwayoyi da suka yi bayani akan falalar suratul nisa'i abdullahi dan mas'ud a suratul isra'i abdullahi dan mas'ud Allah ya ji kansa da rahama yana daga cikin sahabban da suka ba da labari dangane da falalar wannan sura an ruwaito yana cewa dangane da suratu bani isra'ila kenan suratul nisa'i da kuma suratul kafi da suratul maryam yace inna hunna min al-itaqil awwali wa hunna min tiladi waɗannan surori suratu al-isra da suratul kafi da suratul maryam a wajen abdullahi dan mas'ud yace waɗannan surori suna daga cikin dadaddun surori a wajena shine al-itaqul awwal bi ma'ana al-qadim kenan yana nufin yana daga cikin surorin farko-farko da ya fara haddacewa dan mas'ud kenan kaga wannan yana nuna kenan wasu sahabban in sun zo hadda ba suna farawa ne daga bakara ali imran nisa'i da sauransu ba kaga sai ya ce suratu bani isra'ila da suratu kaf da suratu maryam waɗannan su ne surorin da ya fara haddacewa kuma abdullahi dan mas'ud malamin qur'ani ne annabi alayhi salatu wassalam yake cewa man habba an yaqra alqur'ana ghaddan tariyan kama unzila falyaqra bi qira'ati ibn ummi abd duk wanda yake so ya karanta qur'ani madarar qur'ani zallansa tataccen qur'anin kira'a lafiyayya mai kyau kamar yadda Allah ya saukar to ya karanta da kira'ar abdullahi dan mas'ud Allah ji kansa da rahama imam ahmad ya ruwaito hadisi shi ma a cikin wato musnad dinsa na na aisha take cewa a kamar da abu lubaba ya ruwaito ya ce ya jina na aisha Allah kara mata yadda tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya sumu banzan Allah wani lokacin yana ta yin azumin nafila yaitai yaitai yaitai hatta na kula ma yuridu an yuftar har sai mun ce kai ina jin manzon Allah baya so ya sha ruwa ne ma'ana sai ka ce kamar kullun azumin nafila yake ta ce wani lokacin kuma wa yuftar yana shan ruwa kai ka ce ma baya azumin nafila kullun sai ka ga yana cin abinci da rana alayhi salatu wassalam ta ce kuma cikin ɗabi'ar annabi alaihi salatu wassalam kana ya karau kulla lailatin bani isra'ila wa zumar kullun daren Allah sai annabi ya karanta suratu bani isra'ila me suratu bani isra'il suratul isra wa zumar da suratul zumar Allahu akbar haka kawai annabi yake zama kafin ya kwanta bacci sai ya karanta su idan wannan yana nuna wani abu yana nuna ashe wannan sura akwai albarka da falala a tattare da ita tunda ku annabi ya ware ta yana karanta ta kullum da ita da suratul zumari to me alakarta da surar da ta gabata suratul nahli me yasa aka kawo nahli sai aka kawo suratul isra'i shin akwai alaka ne eh akwai alaka munasaba ake cewa wato abu hayyan Allah ya masa rahama shin malaman tafsiri yana cewa alaƙar suratul isra'ili ma qablaha da surar da ta zo kafin ita suratul nahli shine a ƙarshen suratul nahli Allah ya umarci manzon Allah da ya yi haƙuri a ƙarshen surar Allah ya ce ya yi haƙuri kuma ya hana shi ya yi baƙin ciki da damuwa sannan kada ya shiga bakin ciki da damuwa akan makircin da arna suke yi masa don ku arna makirai ne daga cikin makircin da suka yi wa manzan Allah nisbatuhu ilal kadhibi was sihr suka danganta manzan Allah cewa makaryaci ne kuma suka ce wai shi matsafi ne suka ce shi kuma mawaki ne wannan abun ya bata wa annabi rai shine Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna masa ya haƙuri to shine bayan ya bashi haƙuri a can ƙarshen surar nan kuma sai ya nuna musu ai yana da daraja gashi ma yayi tafiyar dare da shi Isra'i da Mi'raji har wurin Allah ma ya je gaba ɗaya wanda kuke cewa mai ƙarya ne wanda kuke cewa mawaƙi ne wanda kuke cewa matsafi ne wanda kuke cewa mai sihiri ne to gashi Allah ya girmama shi ya sharrafa shi har yayi Isra'i da Mi'raji da shi ya bashi falala wannan surar sai take nuna uluwu manzilatin nabi alaihi salatu wassalam cewa annabi yana da daukakar matsayi kwarai da gaske abu na gaba suratul isra'i tana daga cikin surorin da ake ce da su surori ne makkiya su duk da cewa akwai sabanin malamai akan wasu ayoyi daga ciki cewa ba makkiya bane daga cikin malaman tafsiri akwai wanda suka sarraha zance suka faɗa ƙarara kai tsaye ka faɗa suratul isra'i makkiya ce irin su imamu zamakshari a cikin littafinsa al-kashaf da irin su imamu ibn kathir a cikin littafinsa tafsir al-qur'an al-azim da isu imamu al-baydawi da su abu hayyan da su imamu al-alusi yace imamu al-alusi yace wa kaunuha kazalika bitamamiha qaulul jamhur kasancewar suratul isra'i baki ɗayanta sura ce makiya babu wata aya wadda ba ta makka ba wannan shine ra'ayin jamhurin malamai mafi rinjayen malamai ra'ayi na biyu suka ce a a na'am suratul isra'i makiya ne amma akwai wasu ayoyi 'yan madina faɗin allah ta'ala wa in kadu la yastafizunaka wannan a madina aka saukar da ita da faɗinsa wa in kadu enam in kadu la yastafizunaka ko da faɗinsa wa iz qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi waɗannan ayoyi duka yan madina ne da kuma faɗinsa wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira waɗannan ayoyin duka yan madina ne wannan ra'ayin malaman da suka ce surar ba makiya bane ga baki daya amma dai zance mafi inganci um, kamar yadda wasu cikin malaman tafsiri suke faɗa cewa an tafi akan duka suratul isra'i gaba ɗayanta sura ce makiya kamar yadda jamhurul mufassirina suka faɗa cewa wannan 'yar makka ce gaba ke ɗayanta me yasa aka ce haka saboda mafi rinjayen duk saukanta a makka ne to sai a ce gaba ɗaya ɗin 'yar makkan ce kawai um, suratul isra'i ta yi magana akan matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake so ya san darajar manzon Allah ya karanta suratul isra'i ya karanta tafsirinta ya ji bayanan da malaman tafsiri suka yi akan kimar annabi da darajarsa sallallahu alaihi wasallam ta yi magana akan cutar da shi da mushrikai da suka yi da tsawaita masa harshe da suka yi na ɓatanci gare shi da ta'annuti da yi masa abu na ƙure suka ce inda gaske yake yanzu ba ga ƙasa ba gaba ɗaya ƙasar ne ya mai da ita kogi a ga tana zubar da ruwa ruwa yana ta bulbura yufajjira al'anhara khilalaha tafjira in shi annabin gaskiya ne a ga ko'ina ruwa yana bulbula shi yasa Allah ya kawo abubuwa masu yawa da za su kwantar da hankalin annabi su rarrashe shi har rarrashinsa an yi a cikin suratul isra'i kuma aka daga manzilarsa da darajarsa a wannan lokaci da yake cikin baƙin ciki da damuwa da bacin rai akan rashin mutunci da fajircin da kafiran makka suke masa kuma abin mamaki a wannan lokaci ne da ake cikin wannan yanayi matarsa na na khadija ta rasu sannan kuma baffansa shi ma ya rasu amul huzni idan ka karanta suratul isra'i farkon karanta ta za ka ga tana magana akan isra'in da Allah ya yi da manzan Allah daga makka zuwa madina za mu zo mu karanta sati mai zuwa insha Allah tafiyar dare da aka yi da shi mai tafiyar daren ya aka yi tun daga masallaci mai alfarma zuwa almasjidul aqsa da irin gwagwarmaya da haduwa da ya da annabawa da labarinsa da suka bayar da irin yadda suka girmama shi da kuma irin yadda Allah ya hukunci wa banu Isra'ila dangane da abin da suka yi wa sauran annabawa da shi kansa manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sha'aninta yana da girma kaɗan daga cikin abubuwan da surar take ɗauke da shi kafin mu zo kanta na farko dai wannan isra'i da mi'raji din mu'jiza ce cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya girmama shi da wannan isra'i da mi'raji dan kuwa a dare ɗaya ne fa bayan isha'i yana masallaci mai alfarma yana kishin gida gindin ɗakin kaba a wata riwaya aka ce daga gidan ummu hani aka ɗauke shi mala'ika jibril ya ɗauke shi ya doguwar tafiya da ita da shi shekaru ɗaruruka za a yi kafin aje wurin a kai shi baitul maqdis ya gana da annabawa ya musu sallah ya luluka ya tafi sama ba ta ɗaya ba ba ta biyu ba ta uku ba ta hudu ba ta biyar ba sai da ya tsallaka saman bakwai ita ma ya wuce samanta ya gana da ubangiji ya karɓo mana salloli daga cikinsu yanzu muka yi ɗaya a cikinsu kuma a dare ɗaya ya je ya dawo kuma ya fito sallah asubai Allahu akbar kaga wannan ai sai babban imani ne zai iya karbansa ko ba gaba ne ba wannan abin yana nuna mana dalilun ne bahir ala qudratillah babban dalili ne da yake nuna mana kuma kudrar ubangiji cewa lalle Allah kadirun ne kuma takrimun ilahi ne li hadha nabiyul karim girmamawa ce ta ubangiji ga wannan annabi madaukaki mun gode wa Allah da ya tashe mu ya samu a cikin al'ummarsa mun gode masa tabaraka wa ta'ala suratul isra'i ta yi mana bayani dangane da halin waɗannan kafirai banu isra'ila lokacin da suke cikin salahi kyakkyawan hali da kuma lokacin da suke cikin fasadi Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama su ya ɗaukaka su a lokacin da suka samu istiqama ya taimake su da 'ya'ya lokacin da suka tsaya akan daidai ya taimake su da dukiya lokacin da suka tsaya akan daidai don a nuna mana ni da kai in muna so mu samu rufin asiri a duniya rayuwa mai daɗi to mu tsaya akan daidai sai Allah ya ba mu rufin asiri in ya ba mu dukiyar mu ji daɗin ta mu ji daɗin kashe ta mu ji daɗin cin ta amma in ba mu tsaya akan daidai ba zai iya yiwa ya ba mu dukiyar amma ba albarka a ciki ga kuɗi a hannun mutane amma kowa kuɗinsa bai ishe shi ba ga kuɗi a hannun mutane amma talauci ana ta kukan talauci da rashi saboda me mun saba wa rabbul izza mun saba wa ubangiji tabaraka wa ta'ala ba mu bi shi ba kamar yadda ya so mu bi shi Allah ya yi bayani dangane da yadda banu Isra'ila suka shiga ƙasa suka ɗimauce sau biyu saboda sabawa Allah da fasadi da suka ta yada a bayan ƙasa da kuma yadda suka ta rusa masallacinsu da kuma dawowa da suka yi suka yi barna da wulakantar da manzon Allah da girgije shi da kokarin koransa a makka da fitar da shi a madina kai kokarin fitar da shi a madina shine can Allah ce wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha sun yi kiris saura kiris su kokarin fitar da kai su girgije ka su tsoratar da kai su firgita ka dan su fitar da kai daga garin madina suratul isra'i ta yi bayani akan kudurar ubangiji da karfin allah da kadaitakarsa da allah ya ce waje annan laila wannan hara ayatai ne mun sanya dare da rana allail wan nahara Allah ya ce muka sanya suka zama mai ayatai ne ayoyi guda biyu wasu mujizozi guda biyu na ubangiji tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalal duk a cikin wannan sura za mu fa'idantu da wannan waye sai dare Allah waye sai rana Allah shi yasa ya zama to yasa su zama alamomi ne na samuwar Allah guda biyu ko ba a ja maka aya ba ko ba a ja maka hadisi ba zuwan dare kadai da abubuwan da ke cikin dare kadai ya isa ya nuna maka lalle akwai Allah zuwan rana kadai da abubuwan da ke cikin rana kadai ya isa ya nuna maka cewa akwai Allah wannan sura ta sanya mana tushen rayuwa foundation na rayuwa da zamantakewa wanda rayuwar da ake so ta zama ta yi ta halli bil akhlaqil karima ce wal adabir rafi'a kyawawan ɗabi'u da da da da ladabbai madaukaka wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana kyautata wa iyaye kyautata wa iyaye yana daga cikin yadda dan adam zai zamantakewa mai kyau in ka kyautata wa iyayenka to duk wani sa'an babanka zaka kyautata masa idan ka girmama iyayenka to duk wani dan uwan babanka zaka kyautata mashi zaka girmama shi sannan surar ta yi magana ta kuma tsoratar dangane da irin abin da mushrikai suka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala na danganta masa yaya mata suka ce wai wai wai wai mala'iku yaya mata ne na Allah Allah ce afa asfakum rabbukum bil banina واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما آية أربعين أتكين سورة كما سورة تاي إنكار cewa babu wani Allah in ba shi ubangiji din ba kwaya daya aya ta 41 zuwa ta 42 da hudu sannan kuma kafirai sun yi inkarin Allah ba zai tada kiyama ba wayin an mutu ba za a tashi ba aya ta 49 har zuwa ta aya ta 52 duka a cikin suratul isra'i tana magana ne akan ƙaryata cewa wai ba za a tashi kiyama ba Allah ka azurta mu da imani da kiyama ka azurta mu da aiki dan gudun wannan rana sannan surar ta tsoratar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa cewa kada yayi tarayya da mushrikai a wasu daga cikin aƙidinsu ayata 73 zuwa ayata 76 surat ta yi bayanin wato me dalilin da Allah bai saukar da dalili na ka taɓa ka gani ba akan gaskiyar annabi addala'ilul hissiyya shi ta cewa ai ai kaza in ba tsoro ba ai kaza in ba tsoro ba ai kaza to aya ta hamsin da tara Allah ya faɗi me yasa ba a yi ba da irin yadda ta'annutin mushrikai ya kai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama suka zarge shi suka tsokane shi suka ce in ya isa ya buɗe musu koguna da tekuna a bayan ƙasa kamar yadda muka faɗa makka kuma gaba ɗaya a mai da ita lambu duwatsu ne fa gaba ɗaya a cikin makka amma suka ce wai a kautar da waɗannan duwatsun kawai a ga ta zama fadama ta zama lambu kuma in annabi gaskiya yake su ga wani bangare na sama ya bantaro ya faɗi ka ji shirme ba kuma da abin alheri mana wai Allah au tuskita sama kama zamta alaina kisafan ka rikito mana da sama mu gani to in ya rikito da ita kuma ya za ku mutu suka ce a zo musu da rundunar mala'iku auta a ciye bil mala'ikati ko kabila ka zo da mala'iku jama'a jama'a mu gansu ka zo mana da gida na zinari gida muke so mu gani na zinari ko kuma ka hau sama mu gani da matakala ka taka autar kafin sama ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا آية تتمانين دترى زوى آية تتسعين دبقوي دو ونن بيانا أكي سورة تاي منا مغانا دنغني دا واتو tsarkin alkur'ani da darajar qur'ani da kima qur'ani inna hadha alqur'ana يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان أجولا آية تتمانين دبيو هزوة تتمانين دا تقص سورة الإسراء دي تايمنا بياني أكن يند الله يجرم مدن أدم ta yadda ya umarci mala'iku su yi sujjada ga ɗan adam annabi adam Allah ya fara halittar mala'iku kafin mutane amma ya ce da mala'ikun su yi sujjada ma annabi adam shaidan ya yi taurin kai ya ƙi ya yi sujjadan ƙarara ya nuna ubangiji bai zai ba aya ta 61 zuwa aya ta 65 duka wannan bayanan an girma ɗan adam an girmama bani adama an girmama annabi adam an ba shi tsarkakan abubuwa na ci da sha da morewar rayuwa kamar yadda Allah ya bayani a cikin surar aya ta saba'in Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin ni'imomi da dama da ya yi wa mutane a wannan rayuwa aya ta sha biyu zuwa aya ta sha bakwai a cikin surar sannan kuma Allah ya zargi ɗan adam da halin da yake da shi na rashin godewa Allah akan ni'imar da ya masa ɗabi'ar mu ne in an kyautata mana ba mu godewa ɗabi'ar mu ne a kyautata mana amma ba za mu gode ba Allah ce wai da an amna alal insani a arada ko wani abu janibi aya ta 88 da da uku babban kyauta da aka yi ma da aka baka rai aka baka rayuwa kuma aka dora ka akan imani amma duk da haka baka iya yi wa Allah godiya sau ɗari ɗaya a yini amma surutun ka yafi guda dubu a yini wani fa kashe shi aka yi wani mutuwa ya yi yanzu haka yana cikin kabari ana ta mai azaba kai kuma yanzu kana raye an barka kai salatin annabi kai istighfari ka samu lada amma baka iya yi wa Allah godiya baka koya ba bakinka bai iya cewa alhamdulillah ba baka zikiri kana alhamdulillah amma ka iya surutu ka iya gulma ka iya sharri ka iya makirci ka iya zagin mutane amma baka iya godiyar Allah ba Allah ce wai da an amna alal insani a arada idan mun yi wa dan adam ni'ima sai kau da kai ga mu nan haka muke iyayenmu ma da muke tare da su ma ma gode musu ba ma taimakon su ba ma ganin su wani su ne wani bawan Allah fa wai babansa ne ya rashin lafiya mai kudi ne uban yana da kudi sai Allah ya jarrabe shi da ciwo ya daina zuwa kasuwa ciwon nan ya kama cin jarinsa a sayar da kaza a sayar da kaza aka cinye jarin aka fara sai da kadarori dattijo da ya ki warkewa ashe 'ya'yan haushi suke ji ya ki mutuwa sai da ya kusan cinye jarin nan da dukiyar nan gaba ɗaya yan kadarori da gonaki da gidaje da ya saya ya bari duk ya cinye su kuma ya ki warkewa yau a kai shi ingila a dawo a sai da wasu gonaki a danna da shi indiya bai warkewa a wuce da shi kasar kaza a tafi da shi saudi germany a dawo a ce a je china a wani asibiti har aka da ana kewayawa suka maru su nijar tsoho da ya ki warkewa warakar a hannun rabbul izzati take amma fa duk tafiya kuma sai an tafi da wata matarsa da wani ɗansa saboda jinya su dai sun sha lusun jirgi sun sha sanyin ac tsoho ya ki warkewa su kuma tsoron 'ya'yan suna nan suna allah sa baba ya warke saboda dukiyar suna tafiya to bayan an zo ana maganar kaza da kaza da kaza yan abubuwan da ya bari ya mutu da ƙarshe mutu sai dan yake cewa in banda ma babanmu ya cuce mu ba ai da mun samu kaza mun samu kaza wallahi tallahi malam karara yake ga wannan wace in banda ubanmu ya cuce mu ba yace kamar ya ce ku yace yace to kafin ya mutu sai da ya cinye dukiyarsa gaba daya in banda ma babanmu ya cuce mu ba Allahu akbar dan zamani kenan suratul isra'i ta yi mana bayani akan waɗanda suke son duniya da waɗanda kuma suke son lahira ko ba ka bane man kana yuridu al-ajilata me ajilata duniya ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama islaha mazmuman madhura yace kuma man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun ulaika kana sa'yuhum mashkura sura ta yi magana akan umarnin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da sallah sannan ya rinka tahajjudi da daddare aya ta 78 zuwa ta 79 da kuma shigansa madina da fitowarsa daga makka aya ta 80 daidai surar ta yi magana akan wani bangare na kisar annabi musa da fir'auna da banu isra'ila aya ta 101 zuwa aya ta 104 sannan kuma surar ta yi magana akan hikimar da ta sa allah ya saukar da alkur'ani kaso kaso loto loto lokaci bayan lokaci ba a saukar da shi a dunkule dare ɗaya kamar yadda aka saukar da attaura ko linjila ba sai aka saukar da shi hasabal waqa'i abu ya faru sai a saukar da qur'ani abu ya faru sai a saukar da ayoyi me dalili Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani dalla dalla aya ta 105 zuwa aya ta 106 da ƙarshe surar Allah ya rufe ta da tsarkake kansa daga ɗa ko abokin tarayya ko mai taimako ko mai agaji sannan ta yi bayani lalle Allah ya sifantu da kyawawan sunan nake da sifofi wato masu kyau wanda Allah ya mana nuni zuwa ga mu rinka roƙonsa idan za mu yi addu'a da waɗannan sunan nake aya ta ɗari da goma zuwa ta ɗari da goma sha ɗaya a takaice abinda surar general message da surar take dauke da shi content na surar mafi muhimmancin abinda surar take dauke da shi shine bayani akan aqidar musulunci da bayani akan addini kamar yadda sauran surorin makka suke yi galiban surorin makka zaga suna bayani ne akan aqida ina fata ana fahimta al'amari da ya shafi aqida tabbatar da tauhidi da risala da manzanci da bayani akan tashin alkiyama da bayani akan matsayin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da karfafarsa da mu'ujizoji isassu don su nuna gaskiyar shi annabin cewa aikake ne daga Allah da kuma karar da shubuhohi da mushirkai suke ainihin wato dangantawa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya ce subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjid haram ila almasjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir sarki ya tabbata ga Allah wanda yayi tafiyar dare shine al-isra'u shi sai ya ce laylan duk tafiya da za a yi ta da daddare ana ce da ita al'isra daga masallaci mai alfarma zuwa masjidul aqsa masallacin baitul maqdis wanda muka yi masa albarka da kewayensa mun yi wa manzan Allah wannan ne don mu nuna masa ayoyinmu inna huwa sami'ul basir lalle Allah shine mai ji albasiru kuma mai gani وآتينا موسى الكتاب من باو موسى للتافي وجعلناه هدى لبني إسرائيل muka sanya shi ya zamanto shiriya ne shi wannan littafi din ga banu Isra'ila ko kuma shi Musa din ya zama shiriya ne ga banu Isra'ila muka ce da su Allah tattakhidu min duni wakila kada ku riki wani wakili ba ni ba in ji Allah tabaraka ta'ala ya hana su yin wato shirka kenan su wannan ya nuna mana wani abu da farko Allah tabaraka ta'ala ya tsarkake kansa ya ce tsarki ya tabbata gare shi kaga tauhidin da ake magana kenan tun da daman sura yar makaci tsarki ya tabbata gare shi shiwa shine wanda ya tafi dare da annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam asra bi abdihi da daddare dan ya nuna karfin mulkinsa da ya zo tafiyar bai yi da rana da shi ba da daddare ya yi da shi sallallahu tabaraka wa ta'ala daga masallaci mai alfarma masallacin makka da kuke zuwa yau kuna yin dawafi kuna sa'ayi kuna aikin hajji da umra har zuwa almasjidul aqsa masallacin da yake can baitul maqdis kenan kalmar subhana abinda take nufi tanzihullahi min kulli su' tsarkake ubangiji daga dukkan mummunan abu kowane abu ne Allah ya tsarkaka da barinsa sannan da sifanta Allah bil bara'ati min kulli naqs sifanta ubangiji da barranta daga dukkan tawaya ala tariqil mubalagha a hanya ta zurfafa zance cewa lalle Allah ya gama tsarkaka babu wani mummunan abu da ke sifantuwa da shi tabaraka wa ta'ala an yi tafiyar dare da shi daga masjidul haram a makka kenan masjidu makka babban masallaci na duniya kenan anas dan malik ya ruwaito um, afwan anas ya ruwaito daga malik ibn sa'sa'a daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace baina ana fil masjidil haram fil hijri baina an-na'imi wal yaqzan wata rana ina nan a masallaci mai alfarma a hijir hijir ismail wannan wuri za ga ɗakin kaba akwai inda aka kammale shi ginin akwai inda ba a kammala ba wani ɗan gini da ya kewaye ɗin wurin indararo ya ce ina wannan wurin ni dai kamar ina bacci kamar kuma ina farke bainan na'imi wal yaqzan iz atani jibrilu bil buraq kawai ina cikin wannan kamar ina gengedi kamar ina farke sai ga jibrilu ya zo min da buraka buraka din nan wato wata dabba ce wadda za mu yi bayanin gudunta da saurin tafiyarta ita haka take ba jaki ba ba doki ba kamar alfajari in ta bude idanta iya inda take kallo iya inda za ta jefa kafarta takun farko kaga ai dole ta sauri ita haka take inda ta da hangowa to nan za ta jefa kafarta kuma nan kafar za ta dara ba mai hawanta sai annabawa ya ce to za mu zo mu yi bayanin baran shiga bayanin isra'il ba don lokaci ba zai ishe mu ba amma dai wannan shimfiɗa ce nake mana sai bayani dangane da ya abin ya faru sati mai zuwa insha Allah za mu ji yadda isra'il ya kasance to wasu mutane cikin malamai suka ce a an yi isra'il nan ne da manzon Allah daga gidan ummu hani bintu abi talib kamar yadda ibnu ishaq ya kawo a cikin sira to amma zance mafi inganci malamai suka ce a'a yau ga Allah ya faɗa ƙarara a ce wani gidan ummu hani Allah ya ce minal masjidil harami daga masallaci mai alfarma sai suka ce a'a mu ma ba cewa muka ba haka bane suka ce ai minal masjidil harami Allah yana nufin daga harami ne boundary na harami kuma yana da faɗi ba iya masallacin harami ne haram ba to gidan ummu hani din yana cikin harami to sai wadancan suka ce a to ya aka yace masjid ai ya ce masjid masallaci kenan daga masallaci ne ba daga gidan ummu hani ba to me zancen da ya fi inganci daga masallaci yaushe aka yi isra'i da manzan Allah sallallahu alaihi sallama kafin da ya hijira aka yi isra'i da shi kafin ya koma ina madina wasu sun ce da shekara ɗaya saura shekara ɗaya kenan yana da shekara goma sha biyu an turo shi annabi kenan a wannan riwayar a watan rajab wasu suka ce a'a a watan ramadana ne a cikin tafsirin addurrul mansur an kawo bayanai masu tarin yawa dangane da lokacin da aka yi isra'i da kuma littafin imta'ul asma na makarizi da fathul bari na hafiz ibn hajar al-asqalani da tafsirin imam al-qurtubi akwai bayanai masu tarin yawa dangane da lokacin da aka yi isra'i Allah ya ce ila al-masjid al-aqsa shine baitul maqdis to wai me yasa aka ce da shi aksa kun san me ma'ana aksa abin da ke nesa me yasa aka yi amfani da al-aqsa an ce da shi al-masjid al-aqsa ne saboda shine masallacin da yafi kowa nisa kowane masallaci nisa cikin masallatai uku da ake kaiwa ziyara ana kaiwa ziyara masallacin makka ana kaiwa ziyara masallacin madina ana kaiwa ziyara masallacin al-masjid al-aqsa baitul maqdis wanda yawancinmu dai duk ziyarce-ziyarcenmu suna karewa ne akan waɗannan masallatai guda biyu ba ma karisawa can amma inda za ka samu kuɗi ka buga ka tafi can masjid al-aqsa ka kai ziyara shi ma yana da kyau to shi ya fi dukkan masallatan nan guda biyu nisa shi yasa Allah ya ce da shi al-aqsa wasu suka ce a'a saboda ya nisanta daga masjid al-haram ba kusa yake daga masallaci mai alfarma ba to Allah ya ce mun yi masa albarka a gefensa to me albarkar da Allah ya a gefen masallacin al'aqsa din aka ce akwai koguna da tekuna mana akwai ruwa Allah ya sanya ruwa a wurin da bishiyoyi da 'ya'yan itace masu tarin yawa wuri ne mai kyau kwarai da gaske saboda masallaci ne da annabawa da yawa sun zo shi imamu mujahid ya ce Allah ya ambace shi mai baraka ne mai albarka لأنه مقر الأنبياء صبر شيني متبتر كما مزونا النباوة bayan wannan kuma nan ne mala'iku in Allah musu wahayi ko in mala'ika zai sauko daga sama duk mala'ikan da zai sauko daga sama to ta wannan masallaci yake dira shi yasa Allah ce Allah zai barakna haulahu hatta jibrilu in ya ɗauko wahayi zai sauka a duniya a nan yake sauka kenan duk wani wahayi da Allah ya saukar wannan ƙur'anin sai da ya biyo ta can duk yana cikin ma'anan allazi barakna haulahu Allahu akbar malamai suka ce daga wannan wuri ne Allah zai tashi mutane a kiyama wani zai tambaye ka inda za a tashi kiyama a nan almasjidul aqsa kamar yadda wasu suka faɗa duk da wannan yana buƙatar nassi ko amma dai mayane ne na malamai Allah musu rahama ba za mu ki faɗa ba mun yi isra'in nan da annabi da shi linuriyahu min ayatina dan mu nuna masa ayoyinmu me ayoyinmu ajaibi qudratina ababen mamaki na ƙudurarmu da ikonmu in ji Allah lalle kam annabi ya ga ayoyin Allah da ya isra'i da miraji ya ga annabawa ya ga al'ayatul kubra kamar yadda mun zo karanta za mu ji innahu huwa sami'ul basir lalle Allah tabaraka wata'ala shine mai ji albasiru mai gani tabaraka wata'ala yana ji duk abin da dan adam yake yi Allah yana ji yana amsa addu'an an roƙe shi albasiru shine yake gani yana faɗakar da annabinsa duk abin da yake faruwa a duniya Allah shine mai tsare ka a duhu kuma shi ke tsare ka a haske don ba abin da baya gani Allahu akbar to shin annabi isra'il nan da bai raji da aka yi da shi da ransa aka yi ko da gangan jikinsa kadai ko ko da guda biyan duka malamai sun faɗa wasu suka ce an yi isra'i da mi'raji ne da iyaransa kawai gangan jikin yana kar aka ɗauki ran aka tafi da shi wasu suka ce a'a da gangan jikin ne ba ran wasu suka ce a'a da ran da gangan jikin zance mafi inganci bi ruhihi wa jasadihi akai da ransa da kuma gangan jikinsa gaba ɗaya aka isra'i da mi'raji da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk waɗanda suka faɗi wata magana ba wannan ba to gaskiya ba su faɗi wato daidai ba sun yi wato kuskure usriya bi annabi sallallahu alaihi wa sallam min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa bi ruhihi wa jasadihi da ransa da ainihin wato gangan jikinsa kamar yadda malaman tafsiri da yawa suka yi bayani Allah ya musu rahama to sau nawa aka isra'i da iraji da shi wasu suka ce ba sau ɗaya ba ne amma da yawa daga cikin malamai Allah musu rahama sun tafi cewa an yi isra'i da mi'rajin nan ne da manzan Allah wannan dai da Qur'ani ya faɗa sau ɗaya ne wanda aka yi daga makka zuwa baitul maqdis amma akwai riwayar da ta ce an yi tafiya da shi daga makka zuwa sama kawai wasu kuma suka ce zuwa baitul maqdis kawai daga nan ne aka yi sama da shi duk dai maganganu ne ga su malaman tafsiri suka ce suna buƙatar hujja da dalili mu dai abinda muka sani Allah ce ya Isra'i da Mi'raji da shi lokaci guda sannan kuma akwai Isra'i akwai Mi'raji ba abu ɗaya ba ne Isra'i tafiyar dare Mi'raji kuma tafiyar da aka yi da shi daga ba ni sunan shi daga baitul maqdis zuwa sama wannan shine ake ce da shi me ake ce da shi al-mi'raj al-mi'raj malamai sun yi bayani dangane da ma'anonin da ke cikin wannan ainihin wato al-mufradatul lughawiyyal waridatu fil aya kalmar subhana suka ce ismu alam ne kamar usman abinda ake nufi da subhana tasbih ne ka yi taswihi tsarki ya tabbata ga Allah ka tsarkake ubangiji abinda ake nufi a tanzihu an kulli sifatil ajzi wan naqsi mimma la yaliqu bi jalalillah wa kamalihi na yi bayani na ce asra daga sarani sara shine as-sayru fil layli kasatan hikimar da ta sa aka biyar da shi zuwa ga baitul maqdis saboda an hada masa annabawa a wurin gabaki daya majma'ul anbiya kamar yadda zamu zo mu karanta hadisin bukhari da ya je ya shiga masallacin sai da ya tarar da wato annabawa duka da manzanni a zuba a wurin a masallacin ya koma gefe ya zauna shi ma sai aka ce yi gaba kai ne za ka yi mutane limanci sallallahu alaihi wasallam kuma me yasa aka yi da daddare dan Allah ya nuna mutane karfin mulkinsa da isarsa tabaraka wa ta'ala so wannan kenan Allah ya tsarkake kansa dukkan tsarkakewa wajibi ne bawa ya tsarkake Allah hakikanin tsarkakewa ana son yin tasbihi dan Allah ya yi umarni da a yi tasbihi kisa aka shar'anta wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala subhanallahi subhanallah walhamdulillahi walhamdulillah allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu zuwa karshe wancan na farko 33 na biyu 33 na uku 33 na ƙarshen sau ɗaya shine zai baka ɗari cif cif duk wanda Allah ya masa arziki bayan ya idar da sallah yana aikata wannan tasbihin to ya samu babban lada a wajen Allah kuma an faɗa cewa malamai sun faɗa a riwaya cewa duk wanda Allah ya taimake shi Allah kai mana arziki wanda Allah ya taimake shi kullum idan zai kwanta bacci yana yin tasbihi aka ce wannan da wahala ya haɗu da azabar Allah kamar ya tasbihi wannan 33 din kamar da shi wuridinka yana tsarkake bawa yana ƙarawa bawa kusanci da Allah zai samu kyakkyawan cikawa da wahala ya fada cikin azabar ubangiji ka gwada yi amma ina gaya ma da wahala shi ya barka kai wallahi gashi da daɗin fada amma da wahalar aiki kawai abin da ake da bukata kullum za ka kwanta bacci ka yi wannan tasbihin ka tabbata ka yi subhanallah guda 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah wa la sharika lahu guda daya ka rufe wannan ka yi azkar ɗinka da annabi ya bayar labari za ka yi rayuwa mai daɗi za ka tashi cikin farin ciki da haske ba tare da kunci da bakin ciki da damuwa ba mutuwarka za ta zo maka mai haske me dalili na annabi alaihi salatu wassalam wata rana yarsa fatima ta zo gidansa sau ɗaya sau biyu ba ta same shi ba akan kukan wahalar aiki da nika da take ku ji wannan hadisin da kyau yar annabi ne take nika har sai da hannunta ya kanta mu yau matan mu wanke kayansu da zasu ba sa iya wankewa sai dai a wanke musu tattase da tumatir da za ta jajjaga ta yi maka miya ba za ta yi ba sai ta ce mai mun daka ta tafi unguwa ba ta dawo da wuri ba barkono ba sa iya dakawa sai dai a kai gidan daka a biya kuli karago in ji wata faɗar ba sa dakawa amma yar annabi ta je ta kai kukan wahala a gidan aliyu akwai niƙa niƙan gero niƙan masara niƙan wake niƙan kaza hannun ya yi kanta aliyu ya ce mata ki je wajen babanki ko zai baki baiwa da za ta taimaka miki da yar aiki taimaki aiki a wata riwaya ta je kunya ta hana ta ta faɗa a wata riwaya aka ce ta je ta bar saƙo annabi ya ce to bari je in kai musu saƙonsu wata rana tsakar dare ya yanka ya tafi sun yi bacci ya ƙwanƙwasa ƙofa ƙwanƙwanƙwanƙwanƙwan aliyu ya ce wa ke buga mana ƙofa cikin dare yau ya je buɗe yana buɗe sai ga annabi ne ya ce la ilaha illallah ya shigo ya zo ya zauna a tsakaninsu a shimfidarsu shimfidar miji da mata annabi ya shiga tsakaninsu aliyu ya ce sai da naji sanyin tafin kafar annabi a kirjina saboda ya yi tafiyar dare sanyi ya ce na ji abin da kika zo nema a wajena in taimaka miki da yar aiki kaza in gaya muku abin da ya fi wannan alkhairi suka ce ya ce to kullum za ku kwanta bacci tu sabbi hanin laha salatan wa salatin wata ku yi wa Allah tasbihi 33 duk dare astaghfirullah ku yi wa Allah tahmidi 33 duk dare ku rinfa ku fadin Allahu akbar 33 duk dare ku cika da la ilaha illallah yace khairul lakuma min khadimin shi ya muku alkhairi da ba ku khadimi da zai muku aiki ana wannan abun wai wani ya zo gidan rediyo ko wata ta zo gidan rediyo kallabi tsakanin rauna wai wai duk matar da ta dafa wa mijinta abinci ita ga dama wai sai ya biya ta ana ta rikici da mata sun lalace sun daina hidimar miji wai ai ba bauta bane a yau akwai bautar da ta wuce namiji ya nemo masara da abinci duk rayuwar wa ta kare akan ku ba mu nemo ci mu nemo sha kudin kitso mu ne kudin lalle mu ne kudin dan kwali mu ne kudin zani mu ne kudin sabulu mu ne kudin wane ne mu ne kudin gidan biki kudin gulma da kudin wane ne ma duk gaba ɗaya ma duk mu ne mu ciyar da safe mu ciyar da rana mu ciyar da daddare kudin asibiti mu ne kudin makaranta mu ne kudin yaya mu ne kudin pampers mu ne kudin wanki mu ne kudin omo mu ne kudin sabulu mu ne duk kaza kaza wai sai wani banza sha sha sha gaja kaca wanda bai ma san me yake yi ba wai ya ce wai musulunci wai yana cutan wai ya mace wai wai addinin musulunci wai ya cuci wai mace ana program ana cewa wai musulunci wai ana cutar da addini ana sukan musulunci ana sukan sunna annabi to ga yar annabi ta je neman hadimi wanda zai mata aiki annabi ya ce ki je ki ci gaba da niƙa yawa baiwa Allah ki shiga kicin ki aiki shine falalarki a to ai an zauna da ke ba ruwanki da noma ba ruwanki da faskare ba ruwanki da kiwo ba ruwanki da kaza kina zaune a gida komai yi miki za a yi duk matan mu sun fi mu lafiya da kiba wallahi dirka dirka zaka gan su lafiyayyu jikin su in ka gani kamar jini zai zubo saboda sun ci sun koshi ba su da matsala mu ku duk ga muna ajejje ne har kawai kaga mutum yana kodewa kamar kanwa aka shafa masa abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne da kuskure ko tuntuba harshe Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yake cewa shi ya halatta mutum ya sha kwayar magani ba tare da ya sha ruwa ba a yayin da yake azumi bai halatta ba bai halatta ba idan kai haka ka kare azuminka ba a yi ba a yi wa shari'a kuma wayo to na ga don mu dan kiyaye lokaci kuma ga dan zafi-zafi ina ganin za mu dan dakata ina ga kamar ba mai ne amma ba a gaya mana ba man ba tunda na ga an dade ba a tada shi ba ko wataƙila suna nuna muku ba kwa zuwa da taimakon mai ne eh ba kwa zuwa kuna zuwa dai ku sha karatu amma ba kwa ba da na mai to Allah ya taimaka Allah ya rufa asiri kenan wani sati sai kowa ya taho da na mai insha Allah ko? eh abinda muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana Allah ya sada mu da alherinsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh